أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV, EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna, alafahmi salafi salih da take nan a nan Nijar kenan muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka sake haɗuwa da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nassoshi ko yadda ake haɗa nassoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nassoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 230 cicif kenan muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar wannan darasi suka sani wato littafi na farko littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimi littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya mas'alar da zamu tashi akan ta wato ta farko a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid ne domin muna bin jerin ayoyi ne tunda littafi biyu ne muka haɗa kinan sai mu dubi ayar da take akan jerin ayoyin alkur'ani ba jerin littafi ba mas'ala ta farko mas'ala wato suratul waqi'a afwan mai tahqiqin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha Sheikh Mustafa Al-Adawi sai kanon bawan in ka diba ya kawo bayani ne kamar ƙarin bayani ne game da abin da ya farkon sura yace Ibn Ashur ya ce ana kiranta suratul waqi'a don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata wannan sunan kamar yadda Tirmidhi ya rawaito daga Ibn Abbas yace sayyidina Abubakar ya ce wato ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qad shibta an gani ko shibta nan daga shaba ya shibu ne wato ka tsufa furfura ta saurin fito ma kenan aka qala yace shayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalati wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat yace abin da yasa wato na yi saurin yin furfura wato saboda suratu hud ma'ana an ce hud bayan nan da ke cikinta na kiyama da kuma irin umarnin da akwai wanda ake ba annabawa da kuma irin wahalar da annaba suka sha wal waqi'a da suratul waqi'a ita ma zancen kiyama ne wal mursalat da kuma mursalat zancen kiyama ne wa amma yatasaalun ita ma zancen kiyama ne wa idha shamsu kuwirat idha shamsu kuwirat zancen kiyama ne an gane ko to wannan hadisi dai akwai sabani wajen malamai kan tabbatuwarsa wasu ce ya inganta saboda za ka iske idan hadisi ya zo ta fuskoki daban-daban wasu sai su ingantar da shi wasu kuma su ga ba zai ingantuwa ba wallahu ta'ala a'lam shi yasa shi Sheikh Mustafa Al-Adawi bayan ya kawo wannan bayanin na Ibn Ashur da maganar Tirmidhi ya ce hadithun hasan gharib ya kawo alif da ha'un wanda yake nuna intaha bayani ya kare kiran wanda ya ciro wanda ya ciro daga littafin ya ce qultu sai shi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya ce nace wa fi sihhatihi nizahun cikin ingancin wannan hadisi akwai sabani tsakankanin malamai wallahu ta'ala a'lam to kuma mun sha faɗa cewa surorin nan ko da ma ba a ce an samu nassi ba ko na wanda ya faɗi sunan sura babu matsala tunda dai sahabbai sun kai ijma'i sun ka tabbatar da shi ta wannan yana ya isa kasancewa su cikin alkur'ani ne cewa abu ne ingantacce don qur'ani an yi riwaya shi ne bit tawatur to mas'ala ta farko sai mas'ala ta dubu da 61 malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu takrar menene fa'ida ta maimaitawa fi qaulihi ta'ala a wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala was-sabiquna as-sabiquna magabata sune magabata ya ce ƙulna za mu ce fihi wajhani akwai amsa guda biyu ahaduhuma amsa ta farko ko fuska ta farko ta amsa annahu ta'kidun wato karfafawa ne muqabilun lima sabaqahu min at-ta'kid dan ya fuskanci abin da ya gabace shi na abin da anka wato karfafa domin an ce fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama kidan kaga duk waɗanda an maimaita sunan ta'kidi to ana iya cewa wasabiquna ulaika almuqarrabun amma su ba sai sai aka ga wancan da ya gabata an yi ta'kidi shi ma wannan ai ya cancanta musamman ba kuma as-sabiqun sun fi su ashabul maimana daraja domin suna daga cikin na gaba gaba cikin ashabul maimana ai su suka fi cancantar wato a akka da nasu shi yasa sai ce kuma ma gashi ma an yi ashabul mash'ama waɗanda suke yan wuta an kai musu ta'kidi wanda ba su da ma wata kima to kenan duk da yake maganar Allah ita ba ce ba ta da kima amma su yan wutan su ne ba su da kima ta'kidin da an kai don a ƙara ƙarfafa cewa su mutane ne waɗanda suke za su karɓi littafin su ta hannun hagu to su ma ai waɗanda suke mutane ne na gaba a cikin nagari ya kamata a ce an maimaita musu sai ya ce wasabiquna kinan ka annahu qala ta'ala kamar dai Allah ya ce wasabiquna waɗanda suke na gaba gaba waɗanda suka yi wato tsere kenan ma'ana suka yi fintin kau kamar da malamin shi sun yi fintin kau humul ma'rufuna su ne waɗanda an ka san su kenan sanannu ne haluhumul mashhur halin su ya shahara an gane ko wasfuhum to abin nan haluhumul mashhur wasfuhum halin su wanda ya shahara shine sifar su na fata an fahimci shi sa sake maimaita kalma ta as-sabiqun kawai zai ce ba amfanin da yasa aka kawo ta wa nadhiruhu tamkar irin wannan qawlu abin najm magana ta abun najm yace ana abun najmi ni ne abun najmi yace to wa shi'iri shi'iri kuma waƙe na shine waƙe na kaga dai wa shi'iri shi'iri waƙe na shine waƙe na ma'ana waƙen nan nan wanda kuka sani can a da to kuma har yanzu shi din dai ne kenan dai ma'ana ba wani abu ba abin da ya canza shi yasa sai ya sake maimaita wa shi'iri shi'iri na fata an fahimce ni to wannan shine abin da yasa in ji wadansu malamai suka ce an ka ce wasabiquna sabiqun athani amsa ta biyu anna ma'anahu abin da ake nufi wasabiquna ila ta'atillah waɗanda suka yi tseren reniya suka yi gujen jeniya an gane ko ila ta'atillah zuwa ga da'ar Allah kuma sabiquna ila jannatihi sune kuma waɗanda za su mantuwa na gaba gaba zuwa aljanna Allah wa karamatihi da karamarsa kenan in mutum ya mutu akan abin da yake akan shi na aiki ina fata an fahimce ni to kenan sai da manto as-sabiquna na farko ya bambanta da as-sabiquna na biyu ta fuskar muta'alliq as-sabiqu ila ta'atillah shine muta'alliqin shi shi ko wancan as-sabiqu ila janna ila jannatihi wa karamatihi kaga tana sai aka samu bambanci wannan shi ne abinda wadansu malamai suka kawo yace to thumma qila sannan an ka ce al-muradu bihim abinda ake nufi da su as-sabiquna ila al-iman wanda suke sune magabata a cikin imani min kulli ummatin cikin kowace al'umma kenan kowane annabi in ba mun fitar da annabawan da ba waɗanda suka yi imani da su ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad to duk annabin da ya kasance dai akwai waɗanda suka yi imani da shi to na magabata komi karancin su komi yawan su dai almuhimmi waɗanda suka fara imani da shi wa qila waɗansu kuma suka ce alladhina sallu ila alqiblatayn su ne sahabban da kinan suka yi sallah zuwa alqibla biyu nan ana nufin al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam kinan nan sai da manto ba dukkan al'umma ake nufi ba waɗanda sun kai sallah alqibla biyu ma'ana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana makka yana dubin ka'aba to da ya dawo madina kuma ya ci gaba dubin baitul maqdis daga baya kuma Allah ya ce kuma ya dubi abin nan kenan su mutanen makka ba ba a ma a cewa qibla ne wanda ya fara daga makka shi sai a ce alqibla uku in an hankalta ma sai da an ka kalli ka'aba sannan aka dawo aka dubi baitul maqdis sannan aka dawo in an fuskanci an duba lokacin fuskanta uku ne amma an fuskanci alqibla duka guda ce sai zama to kenan waɗanda suka fuskanci alƙibla biyu daga cikin muhajirin da ansar waɗanda suka yi imani farko muhajirun da ansar kuma daga baya suka dawo suka dibi wato alƙibla ta gabas kenan tunda ayoyi da dama sun yi bayani manzo Allah sallallahu ya dibi alƙibla ta baitul maqdis in ka diba cikin riwayoyi wasu riwayoyi ce 16 wasu riwayoyi ce wata 17 kuma duk wannan ba matsala ba ne wata sha shida an shigo cikin na sha bakwai shi kenan wani ya hankalta ma sha shida sun cika wani ya hankalta ma an dan dora wani abu ga wanda yake son ya kawo ƙarya cikin hadisai ce can an ce kaza can an ce kaza ina fata an fahimta to waɗannan su ne dai sallu ila alqiblatayn ma'ana cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam sahabban sa waɗanda suka samu dama suka kalli waccan alqibla ta baitul maqdis kuma daga baya Allah juyo alqibla kuma yasa suka dibi waccan alqibla to su ne ake nufi da as-sabiquna to malam yace wa qila waɗansu malamai suka ce ahlul qur'an ma'abuta alqur'ani kenan cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'abuta alqur'ani ake nufi sai da manto kenan abin ba ya shafi sahabbai bane kawai a'a waɗanda suke ahlul qur'an a cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qila waɗansu malamai sun kace as-sabiquna ila al-masajidi wato cikin fasara as-sabiquna su ne waɗanda suka yi suka yi gaugawa zuwa zuwa masallatai yace ila al-khuruji ila al-khuruji fi sabilillah to shikenan ila al-masajidi ila al-khuruji fi sabilillah ina ganin an shafe kuma as-sabiquna ila al-khuruj fi sabilillah domin masu gaugawa zuwa masallaci ba su ne masu gaugawar zuwa wajen jihadi ba kenan sai da mutu akwai dan suna nufin as-sabiquna ila al-khuruj fi sabilillah yace to waqila wadansu malamai sun kace humul anbiya'u annabawa ake nufi da as-sabiquna salawatullahi alaihim wato amincin Allah tsida da eh da amincin Allah su tabbata a gare su kenan salawatullahi alaihim wato salatin Allah kenan ya tabbata a gare su da kuma tsira ta Allah alaihim wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim fa hadhihi khamsatu aqwal malam yace maganganu ne guda biyar waɗanda malamai suka yi a ƙarƙashin wannan to kaga as-sabiquna dinnan ya kawo khamsatu aqwal magana guda biyar to amma da yake an shafe muta'alliq ina fata an fahimci ni ba wai magana biyar zai dauka ba ko magana dubu ma sai ya dauka duk wani aikin alkhairi in ka gida ma sai ka ce as-sabiquna ila kaza as-sabiquna ila kaza shi yasa shafi muta'alliq da shafi maf'ulun bihi wani lokacin malamai na lugha da kuma malamai na usulul fiqh suna ganin yana daga cikin abin da ake kira siyaghul umum ma'ana zai shafi komai da komai in an shafi maf'ulun bihi ko an shafi muta'alliq sai an an samu dalilin da zai kebancewa to kaga wani dalibin ilimi misali magana guda ya sani ta as-sabiquna fassara guda ya sani in yaji malami yayi fassarar da bai sani ba sai ya ce wannan kuskure da a'a alhali ko shi muta'alliq ɗaya an shafe shi kowa zai iya hararuwar menene ake nufi da as-sabiqun ina fata an fahimci ne ana iya ɗaukar ma an ce as-sabiqun a ce al-muhajirun da ansar ake nufi gaba ɗaya kaga wannan magana ma bai kawo ta ba kuma tabbas akwai shi da Allah ya ce was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا ya shafi na gaba gaba daga cikin almuhajirun da ansar ke ko cikin muhajirun ko cikin ansar akwai na gaba gaba kaga maganganu ne daban-daban to irin wannan za ku iske idan ka ga malamai sun yi sabani ka koma ka san meye dalilin sabanin kuma ya za a yi in maganganun sun ci karo in ba su ci karo da juna ba a hada su idan kuma sun ci karo da juna sai a wato san yadda za a rinjayar da wata magana akan kuma dalili kama in ba wannan ba sai gaskiya an samu matsaloli daban-daban wanda kuma ɗalibai na da kyau mu yi hattara wajen tattaunawa a mas'ala ta ilimi to wannan shi abinda malam ya kawo ƙarshen wannan mas'ala sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta 1062 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace yatufu alaihim alaihim wildanun mukhalladun su yan aljanna yatufu suna kewayawa alaihim akan su wildanun an gane ko wildan jam'i ne wato na alwalad kenan kankanan yara mukhalladun an gane ko waɗanda suke dawwamammi waɗanda an dawwamar da su khallada wato ismul maf'ul na na khallada ismul fa'il sai a ce mukhallid ismul maf'ul sai a ce mukhallad yace to ma anna at-takhlid laysa sifatin makhsusatan bil wildan tare da cewa at-takhlid dawwama a cikin aljanna laysa sifatun ba sifa bace ko laisa sifatan ba sifa bace makhsusatan wadda take banta bil wildan da su waɗannan yaran kankanan yaran fil jannati a cikin aljanna bal kullu ahli aljannati mukhalladuna fiha ai dukkan yan aljanna zasu dogoma a cikin ta la yashibuna ba sa yin furfura daga shaba yashibu yawman yaj'alu wildana shiba wala yahrimuna ko ba sa tsufa daga alharamu ne tsufa shababuka kamar da hadisi shababaka qabla haramik ya ce to bal yabqa kullu wahidin abadan ala sifatihi ko wani zai tabbata ne cikin yan aljanna akan sifar shi allati dakhala aljannata alaiha wadda ya shiga aljanna da ita yace to kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi annahum la yatahawwaluna ba za su canza ba an gane ko an shaklil wildan daga kamar su ta kanan kanan yara an gane ko wahiyal wasafa an gane ko an shaklil wildan wahiyal wasafa kenan ita ce sifar su ko kuma an shaklil wildan wahiyal wasafa ina ganin ka ba kasance wasu kankana waɗanda ba sa abin nan waƙila ya ce a'a waɗanda suka ce mukratuna kina abinda ake nufi shine mukratun za a samu su kama alƙurt alƙurt shine yan kunne kenan yare ne masu yan kunne to wani zai ce to ya za a yi a ce a cikin aljanna akan yan kunne tunda namiji baya sa yan kunne ai tabi'a ce ta kamar musamman kaskantattun mutane ko kuma gayu na na duniya yanzu da sauran waɗansu mutane waɗanda suke sun kama girma kuma suna irin wannan a ƙasashen turawa so ya ba sifa ce to amma ita aljanna ta bambanta da kuma wato duniya kenan ya kamata mu fahimci wannan to waqila waɗansu sun kace almusawwaruna an gane ko shine almusawwarun nan ba musawwaruna ba da sadun da sinun ne ma'ana za a sanya musu mundaye mundaye an gane ko musawwaruna daga siwar ne an gane ko أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ما يجد ولا إشكال على هذين القولين تو إن كما أن فسر شيء وانا مغانا غدا بيو كنان شيني صفر دا أنك صفر تاسو تا سنة دا يمكن نيكوكو سنة دا من داي تو أين باب وني مسألة كنان شيء كنان شيء مخلدون تو على أي حال دي مخلدون منا إيوكاشي ما سودا وماني أنكيب أنكيب نان أنا مغانا كانسوني to su kuma su ne ke ma 'yan aljanna hidima shi kuma ɗan adam baya son a ce mai yi masa hidima ya gushi domin shi ma zai shiga cikin wahala ita ko aljanna ba wahala kuma hidimar su ba wai don Allah dole sai da su da za a yi hidimar ba amma haka ne Allah ya ƙara wato ɗaukaka su ne ya ƙara musu duk abin da suke bukata akwai shi a cikin aljanna domin mutum yana son a ce yana da kankanan yara waɗanda wani lokaci a cikin gida yana wasa da su suna wasa da shi yana jin daɗi kenan ko da komai za su same shi idan babu yara kaga wato za su ji kamar ba daɗi akwai ɗan abin da za su rasa ke ita ko aljanna komai akwai a cikinta ina fata an fahimci ni sai mu ɗauki cewa wato sun abin nan wannan ba matsala ba ce to sannan kuma su waɗannan yaran waɗansu suna ganin cewa wato kamar ‘ya'yan kafirai ne waɗanda su su mutu suna kankana su ne za a sanyawa su zamanto khadam ahalil janna akwai hadisan da suke nuna wannan waɗansu malamai sun ba'afa wannan hadisi wasu kuma sun ce in an kalli hanyoyinsa zai iya ingantuwa sai zama to su ne yaren da ake nufi idan in ayan mushrikai ne ake nufi wasu na ganin ayan mushrikai za su bi iyayensu ne su shiga wuta to amma su ba su balaga ba wasu na ganin za a sanya cikin ahlul fatra ne irin yadda za a yi ma ahlul fatra hisabi abin ga hisabi a kunna wuta a ce su je su shiga wanda ya shiga sai ya je aljanna wanda ya ki shiga kuma sai ya je wuta saboda wanda ya shiga wannan wutar kenan da'ar Allah ko a nan duniya ne mai wahala wanda ya shiga wannan wutar da Allah ce a shiga dama da ya shiga ni'ima ne ke cikin to kenan ko a nan duniya zai iya jaurewa ya jure ma Allah subhanahu wataala ibada shi kuma wanda ya kiyada ba ko a nan duniya kenan Allah ya san ba zai yi ibadar ba wadansu malamai sun ce haka za a yi ma su waɗannan yaran wasu kuma sun ce a hidima ga 'yan aljanna akwai waɗanda masu ke ganin Allahu alam su waɗannan yaran dai tun da ba su abin nan ba ta rayuwa wasu na ganin ma ana iya kai su wuta to amma dai kai tsaye ba a yi musu wani hukunci ba yana da wahala a ɗauki cewa za a iya kai su wuta magana ce wadda ina zaton kama akwai waɗanda malaman da suka faɗi wannan wallahu ta'ala alam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1063 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace la'akiluna min shajarin min zaqum za ku ci min shajarin daga icce ko itace ya min zaqum na iccen zaqum to da jin zaqum ka san dai wanga abinci dai ba a mai zancen daɗi famali'una min halbutun za su cika cika kansu su ‘yan wuta min ha daga wannan itaciya ta zaƙo Allah kai muna tsari da ita fasharibuna alaihi min alhamim za su ɗora su sha akan wannan itaciyar alhamim ruwan zafi malam ya ce to annafa annafa ma'ana ya kawo damiri na mace annafa damirar shajari ya kawo damiri na mace game da wannan itaciya thumma zakkarahu sannan kuma sai ya kawo damiri na namiji domin wato ha ta mace ce hu kuma na namiji ne a larabci ra'aitu ha na ganta ra'aituhu na ganshi to kuma ya za a yi a ce abu guda a yi masa amfani da zamiri na ababe guda biyu malam ya ce to kunna za mu ce kad sabaka jawabuhu fi suratul qamar wannan amsarsa ta gabata a cikin suratul qamar to kaga in an ka ce ya gabata a cikin suratul qamar ina fata an fahimta a wani wuri ne yake to kaga wani zai zai duba ya ce kakana zai yi da wannan in ka diba a mas'ala ta 1051 a cikin suratul qamar malam ya kawo wannan bayanin amma dai abinda ake son a ce saboda wato shi ashajar in an kalli lafazin shi lafazi ne na namiji shajar ba a ce shajara ba in an kalli ma'anarsa kuma jam'i ce to ma'anarsa wato an kalli jam'i tana ɗauka abubuwa an gane ko to shi yasa sai aka kawo masa ta'un ya kawo wannan bayani a nan kuma nan ma haka ne abinda ake son a ce don can ya kawo shi ne wajen nahl munqa'ir an gane ko can kuma cikin suratul haqqa sai an kace khawiya to dai don ana bambantawa tsakankanin su wallahu ta'ala a'lam to don haka dai da yace la'akiluna min shajarin min zaqum sai ce famali'una minha kaga da shi kuma zuwa ga ash-shajara sai ce fasharibuna alaihi bai ce alaiha ba dan mu fahimci abin da ake son a ci kenan inda an ka ce min ha saboda an hankalta ma ma'anar shajar jam'i ce domin in an ce shajaratun guda shajaru itace ko bishiyoyi kenan masu yawa in aka ce nakhlu wato bishiyoyin dabino ko itacen dabino masu yawa annakhlatu daya albaqaratu wato saniya daya albaqaru wato shanu masu yawa sai ai hattara wani lokacin irin waɗanga asma'ul ajnas da an cire ta'un sun koma jam'i an kawo ta'un sun koma daya attamru dabino mai yawa attamratu dan dabino daya ina fatan an fahimta wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu da sittin da hudu kenan mas'ala ta dubu da sittin da hudu a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid dai har yanzu muke malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce nahnu khalaqnakum mu ne muka halicce ku falaula tusaddiqun me yasa ba za ku gaskata ba ai hal fa hal la tusaddiqun me yasa ba za ku gaskata ba malai yace ma annahum musaddiquna tare da cewa su kafirai sun gaskata annahu khalaqahum cewa Allah subhanahu wataala shine ya halicce su bi dalili qawlihi ta'ala domin Allah subhanahu wataala yace wala in sa'altahum man khalaqahum idan ka tambaye su waye halicce ku la yaqulunna Allah za su ce Allah ne to ya kai hakan kuma Allah ce falau la tusaddiqun me yasa ba za ku gaskata ba kaga nan wani sai ga kamar an samu wato matsala kenan maran yace to kunna zamu ci ga amsa hum wa in kanu musaddiqin bi alsinatihim su kafirai koda ya kasance sun gaskata cewa Allah shine ya halice su da halsunan su an gane ko illa annahum sai dai su lamma kana mazhabuhum lokacin da mazhaba su ta kasance mazhaba na ana nufin ba mazhaba ta fiqh ba mazhaba ta aqida wanda sun ka dauka makansu ala khilafi ma yaqtadihi at-tasdiq akan sabanin abinda gaskatawa ta hukunta faka annahum mukadzibuna bih kamar dai sun kare tare ma'ana sun gaskata da halshen su amma kuma cewa sun yarda da cewa Allah shi Yesu amma ba su yarda da cewa Allah zai tayar da su ba kina kamar sun karyata ne kamar sun karyata Allah subhanahu wata'ala ne kina kamar sun karyata halitta su ne ta farko athani na biyu mala yace annahu takhsisun an kebance ne ala tasdiq bil ba'th akan gaskatawa da tayar da su ba'da al maut bayan sun mutu bil istidlal bil khalq al awwal domin an kafa musu hujja da halitta ta farko faka annahu قال تعالى كاتي دي كما الله ياتي هو الذي خلقكم اولا الله شيني يا halicce ku farko bi'tiwafikum da yaddakku da furcinku da tabbatarwarku to fala yamtani'u alaihi baya wato hanuwa ga Allah ko yayi wuya ga Allah an yu'idakum thaniyan Allah ya tayar da ku karo na biyu an gane ko ko ya tayar da ku an gane ko thaniyan kenan bayan halittarku ya ce to fahalla tu saddiku na bidalik shin ba za ku gaskata wannan ba an gane ko kinan sai zaman tufa la tusaddiquna bil ba'th ba za ku gaskata ta yadda kuma bayan ku kun yarda cewa Allah shi ya halicce ku kinan nan na an ka samu sabani shi yasa me yasa aka samu wannan sabanin farula tusaddiqun saboda mi saboda an shafe tusaddiquna bi madha tusaddiquna bil ba'th aw tusaddiquna bi madha kaga nan dole na sai malamai su samu sabani wajen kaddara menene kamata a kaddara wani ya ji wani malami ya kaddara wata kalima sai sa tsammanin ita ce fasara kawai ba a samu wata inda ba ita ba alhali ku tunda Allah ce falaula tusaddiqun sai dai ayi hasashe a dubi menene fi cancanta a kaddara amma kada ka zo ka bata fassarar wani ko ka ce babu nasa ra'ayin alhali kuma nafsin yana iya ɗaukar wannan ko kuma tana yiwa kowace aka kaddara ma duk ma'anar da ya karshe ba za su karyatar da juna ba ina daga cikin abin da ke sa ɗalibai da dama ɗin suna ta rikici akan abin da ba wani lokacin ba ma abin da rikici ba ne to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 65 malam yake cewa fa in qila idan an ka ce kai fa qala ta'ala ya aka yi Allah ce fi zar'i game da lokacin da Allah zuwa yana bayani akan abin noma ya ce launa sha'u damunsu la ja'alnahu damunsa sanya shi hutaman wato karan karmami an gane ko ya zamanto yabanya ya bushe ya zamanto wato tattaka suratul waqi'a aya ta 65 yace billami sai an ka kawo lamun wajen jawabin lau an ka ce launa sha'u laja'alnahu hutama yace to wa qala ta'ala amma sai Allah ce fil ma'i game da al'amarin ruwa launa sha'u da mun so ja'alnahu ujajan da mun mayar da shi ya koma ujajan ruwa ne mai gartsi ko kuma ruwa ne mai gishiri wanda bai da dadin sha suratul waqi'a aya ta 70 bi ghairi lam tunan kuma sai ba kawo lamun ba to kaga anan sai wani ya tambaya a malaman balaga mai har da ƙur'ani dai sai ka riƙe laja'alnahu za a same shi ne a wajen azzara abin noma sannan kuma shi ne da farko idan in kana cikin surutul waƙa aka mai har da ƙur'ani launa sha'u laja'alnahu mai lamu shi ne na farko launa sha'u ja'alnahu wanda bai da lamu shi ne na biyu kuma in kana riƙe ma'ana wajen tsiro shine na ja'alnahu wajen ruwa kuma ja'alnahu babu namun kenan inda an kace a fara'aitun mata harfun nan ne zancen noma yake to me yasa aka kawo lamun aka shafe ta na farko aka kawo lamun na biyu aka lamun ba malaman balaga za su irin tambaya me a hikimin haka yace kulna zamu ce al-aslu asli an tuzkara lamu fil mawdi'aini a faɗi lamun biyu na fata an fahimci asali nan ma a ce launa sha'u launa sha'u la ja'alnahu ujaja haka ne kamata shine al-aslu an tuzkara al-lamu fil mawdi'aini id la budda minha kama abu ne wanda yake ba bakawa sai haka fi jawabi law a cikin jawabi law illa annaha hudifat sai dai an shafe lamun anabiyu fi thani anabiyu ikhtisaran dan saboda takaitawa kenan tunda an san da dama akwai ta ba a kawo ta ba kenan takaitawa ne akai kawai wanda ya sani da ya zo ya san zai iya kaddara ta yace to wahiya mu'addiyatu lid-dilalati al-ula alaiha wahiya ita mu'addiyatun tana isarwa lid-dilalati al-ula alaiha saboda ta farko ta nuna ta kenan tunda ta farkon ta zo dan ba a kata bin ba shine abinda ake nufi anan ma shikenan duk sai a yi musu abinda malam Bahaushe ya cewa bugun goro الثاني نبي أن أصل هذه اللام للتأكيد كنن أصل وأن اللام waɗansu malamai suna ganin don ƙarfafa magana ake kawo ta kina ana iya shafewa ana iya kawo ta to amma an ka kawo ta don a ƙarfafa magana ne ya ce to fa zukirat sai an ka ambace ta ma'al mat'um tare da abin da ake ɗanɗanawa kenan na ci an gane ko dunal mashru ba wanda ake sha ba sai sun ka ce li annal mat'uma domin abin da ake ci muƙaddamun wujudan ana gabatar da shi ta fuskar samarwa wa rutbatan da kuma ta fuskar wato kimantawa da daraja li'annahu domin shi innama la yahtaju ila al-ma'i an gane ko domin la yahtaju ila al-ma'i baya buƙatuwa zuwa ga ruwa taba'allahu la yahtaju ila al-ma'i taba'allahu la yahtaju ila al-ma' bai buƙatuwar ruwa taba'allahu domin ruwa su biyu bayan shi ina fata an fahimce ni ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب shi yasa aka gabatar da aya ta abinci akan abinda wato ake shatun da abinda ake numawa shine wato abinda ya gabata shine abinda ake ci shi ko almashrubu ruwa da mashansa ake yi mala yace to falamma kana alwa'idu lokacin da Allah ya musu alwa'id kacewa ko alƙawarin azaba ko narko inji malaman zauri bi faqdil mat'umi Allah ya nuna cewa zai iya halakar da abin da suke ci yace to ashaddu wa as'ab domin wannan shine mafi wahala mafi tsanani shine mafi wahala akada sai ya karfafa tilkal jumla da wannan mubalagatan don kai matuƙa fit tahdidi wajen tsoratarwa da sawar firgici kinan abin da suke nufi rashin abinci abu ne wanda yake mai tsanani kwarai shi yasa kamar Allah ya ɓata abincinsu ya fi tsanani da a ce an ɓata wato ruwansu ko kuma barazana da rashin hana abinci su a fahimtar kamar yadda su malamai suka faɗa ya fi tsanani akan barazana akan rasa ruwa to wannan shi ne abin da malam ya kawo to amma idan muka duba da yake cewa li'anna mat'um muqaddamun wujudan wa rutbatan ana gabatar da wato abinci akan ruwa ta fuskar samu sai in ga wannan magana tana buƙatar wato mu yi nazari kanta an gane ko ba don mun kai su waɗannan malaman ilimi bane suka yi waɗannan littattafan amma lokaci idan malamai suka faɗi magana sai a dudduba a gani ruwa ai su ne farko domin ruwan suke sabka sannan tsiron ya fito to ya za a yi a ce kuma shi almata'um muqaddamun wujudan wa rutbatan ni ina ganin nan ba za a abin nan ba ba za a dauke wannan ba sai dai ban fahimci tana yawa ban sani ba ko kuma tana nufin yana nufin abinci shine farko kenan lokacin da Allah saukar da annabi Adam kafin ma a saukar mishi da ruwa an saukar mishi wato ya iske kasa tana dauke da abinci tana yiwa ta wannan fuskar a ce wannan to amma kuma ta fuskar daraja ai ba a cewa abinci ya fi ruwa daraja saboda mi saboda su ruwa ai wato su ne dan adam ya fi bukatar ruwa da mi da abinci saboda mafi yawancin jikin dan adam ai ruwa ne in ka dibi jini da sauran abubuwa in an ka fidda ruwa abinda zai saura cikin jikin dan adam ai kaɗan ne shi yasa masu ke cewa kashi 75 na jikin dan adam ai ruwa ne idan aka duba ina fata ana fahimta ta to dan haka dan adam ya fi bukatar ruwa da abinci shi yasa muke gani yanzu akwai masu yin abinda ake kira wato yajin cin abinci amma yan ka ce yajin cin abinci ba a samu mai yin yajin shan ruwa sai ka iske ruwa ɗaya ake basu suna sha amma ba sa cin abinci domin idan mutum ya jima bai sha ruwa ba zai halaka kuma waɗanda suke cewa babban abin da ɗan adam fi bukata a rayuwarsa shine ruwa shi ma wannan kuskure na abin da ɗan adam fi bukata a rayuwarsa shine iska domin ɗan adam zai iya awa biyu bai sha ruwa ba amma ɗan adam ba zai iya minti biyu ba uku hudu biyar bai shaƙe iska ba sai ya mutu ina fata ana fahimta ta to don haka dai wagga magana ta cewa abinci shine za a gabatar ta fuskar samarwa ko ko ta fuskar kima to duka waɗannan abubuwan suna buƙatar wato sai an dube su eh na fata an fahimta sai dai in yana nufin cewa dan adam idan ya samu abinci hankalin shi yafi kwantawa saboda su ruwa ana ganin abu ne bai da wahalar samu tunda ana yin rijiya a gari ko yanzu ya ɗibi ruwa lokacin rijiya amma abinci ne wanda kowa sai ya je neman shi in kaga ruwa ba wani abu ne ba ko a nan ko a zamanin da ko a ina idan ka je ko lokacin a rijiya ka zo ma kan hanya kana saman wani abin hawa ka zo ka tsaya sai a zuba maka ruwa a cikin wani abu ka tafi babu wani abu amma abinci wanda shi ne sai an noma sai an sha wahala ka yana da wahala inda baka ishi mutane suna cin abinci ba a ce tare da kai amma bai yiwuwa ka zo ka ci mutane su tattara abinci su baka wanda zaka ci na shekara ɗaya abin da ya kama da haka to tana yiwa ta wannan fuska ake cewa misali a kima dan adam ya fi kimanta abinci bisa ga ruwa domin su ruwan suna da sauki kwarai da gaske amma ba ta fuskar bukatuwa zuwa gare su ba to wannan shine abin da muka son mu dan kara a karkashin wato wannan aya sannan kuma kenan a nan bai dace a ce ba a yi musu barazana da rashin abinci shine ya fi tsanani da a yi musu barazana da ruwa domin yin barazana da rashin ruwa ai ya fi da abinci ina fata an fahimci ne don yunwa kafin ta kashe mutum kishirwa ta kashe mutum to da haka wannan ishtihadin nasu dai abin dubawa ne sai dai abu na ƙarshe wanda za mu ƙara akwai wani littafi sunansa a tabir alƙur'ani na ustaz dr fadil samarra'i shi ma ya kawo mu ɗansu maganganu da ɗansu malamai wajen in ka diba cikin azzikir wal harf ka diba cikin babi wani azzikir wal harf za ka ga wannan nan inda an ka kawo launa sha'u laji annahu hutaman da launa sha'u laji annahu ujajan suka ce to inda an ka kawo launa sha'u da mun so laji annahu hutaman da mun sanya abinda aka noma ya zama to kamar tamkakkaran karmami abin wanda yake ya bushe yabanya wadda ta bushe an gane ko to sai kawo lamun amma laura sha uja annahu ujajan sai bai kawo lamun ba in ka duba cikin littafi yana kawo daga cikin hikimomin da malamai suka bayani shine cewa a can cikin a nan abin da ya shafi abin noma na Allah yana magana ne da daidai hankalin dan adam mayar da abin da yake karani ya bushe a hankalin dan adam abu ne wanda yake na ɗaukar lokaci yana da wahala su kuma ruwa a maida su masu gishiri a hankalin dan adam yanka duba ba abu ne mai wahala ba saboda yanzu in nace kare yanzu mu ɗauko ko da karan hatsi karan hatsi ko wani abu in muka ɗauke shi muna son mu busar da shi za mu sha wahala amma yanzu ruwa ga su aje muka ɗibi gishiri muka zuba kai tsaye za su ɗaukar abin nan lemin gishiri to kaga ashe nan ta harkar fuska hankalin ɗan adam wancan wanda a hankalin ɗan adam yana buƙatar lokaci mai yawa da wahala sai aka sami shi lamun aka karfafa shi wancan kuma wanda baya buƙatar ko a hankalin ɗan adam yana ganin abu ne mai sauki sai ba a kawo shi lamun ba waɗansu daga cikin malamai sun faɗi wannan magana wannan kuma wallahu ta'ala alam kuma wannan yake nuna cewa a lugha istinbati a lugha kenan lau in an ga dama ana iya kawo lamun ana iya kuma shafi lamun a lugance kenan da an yi istinbati guda biyu ka duba cikin ta'ul bayan fi idahi al-qur'ani bil qur'an na shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti zaka ga wato irin wannan bayani da kuma in ka diba cikin manhaj al-istinbat na fahad bin mubarak ina ganin ya kawo wannan bayani daga malam ya cira tushi ya atwa'ul bayan kenan to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo sai mu je mas'alar mu ta gaba mas'ala ce wato ta 1066 malam yace fa in qila idan an kace at-tasbihu tsarkake Allah shine at-tanzihu an su'i a tsarkake ubangiji daga abin da yake mummuna fama ma'ana bismi to mi menene ko ma'ana an ka ƙara suna bismi an ka ce bismi fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala fasabbih ka tsarkake bismi rabbikal azim da sunan ubangijinka wa halla qala ta'ala shin ma Allah ma da ya ce fasabbih rabbakal azim ka tsarkake ubangijinka to shi kenan yace kullu zamu ce fihi wujuhun akwai amsoshi kenan fuskoki na ana nufin amsoshi daban-daban ahaduha na farko annal ba za'ida ita ba'un an ƙara ta ne dan ƙarfafa ma'ana an gane ko wal ismu bi ma'ana zat shi kuma ismu ana nufin zatin Allah fasara sai ya kasance al ma'ana ma qultum kenan abinda kun ka faɗa duk ɗaya ne da fasabbih rabbaka azim kenan fasabbih bismi rabbika azim sai ya zamanto al'ismu bi ma'ana zat kenan fasabbih zata rabbika azim ita ba una an kara ta dan karfin ma'ana zata kuma kenan ka tsarkake zatin ubangiji ce zama sai zama to ma'ana guda ce da fasabbih rabbaka azim wadansu malamai sun tafi akan haka athani wadansu malamai suka tafi cewa annal ismu bi ma'ana dhikr su sun dauki zan al ismu shine ambato fa ma'anahu abinda ake nufi fasabbih kai tasbihi bi dhikri rabbika kenan bismi rabbika bi dhikri rabbika da ambaton ubangijinka to wannan shi ma sai ka iske akwai dan abin nan domin shi kansu suna Allah ya ce ambace shi wadhkur isma rabbika bukratan wa asila an gane ko الثالث na uku anna dhikra fihi mudmar kina adh-dhikr da an kai adh-dhikr ambatu mudmar an wato abin nan nashi an shafe shi ba a kawo shi ba fa ma'anahu abinda ake nuhi fa ahdith at-tasbiha ka kage tasbihi ma'ana kai tasbihi kinan bi dhikri ismi rabbika sai an ka shafe kalmar ta adh-dhikr sai an ka ce bi zikri ismi rabbik sai an ka ce bismi rabbika kina an shafe kalma ta azzikr wato an yi hasfin mudaf an ka mudaf ilaihi wariyarsa kamar yadda an ka ce was'alil qaryata allati kunna fiha ay was'al ahlal qaryati allati kunna fiha kaga na an ce ka tambayi gari amma ana nufin ka tambayi mutanen garin ko ba haka nan bane kamar yadda cikin suratu yusuf da dai sauran wurare kuma wannan wani manhaji ne sanne da larabci kuma dama Allah ya ce a cikin suratu al-insan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila الرابع نهدو قال الضحاك ولما لم يدعك كراء الضحاك يتي معناه أبن دعك نهي فصلي كي سلا كنا تسبيه باسم ربك دسونا أبنجزك كنا شيار أكي سبحنا كي سلا أكي نفي أي افتتح الصلاة بالتكبير كبول سلا تكبيري واتو جرم مع الله wannan shine abinda shi malam al-tahak ya fada to dama an ce sallah wani lokacin malamai su ce tasbihi ake nufi akwai maganganu na malamai daban-daban nan kuma babi ne na balaga domin sallah ta kunshi tasbihi da karatu alkur'ani da komai kenan sai zamanto tasbihi an ci nan sallah ake nufi wani sashi ne na sallah sai an kasan dauke shi kamar shine sallah ta utliqal juz'u wa urida bihi al ana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kamar yadda malamai da suka yi bayani ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne abin da waɗansu malamai suka kawo bismi rabbika ko abin nan to ko kuma sallar kanta ita kanta in ka yi ta don Allah ai ka tsarkake Allah ne daga wato mushrikai ka nuna ba wanda ake yi ma wato sallah in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sai da wato kenan tasbihi yana iya ɗaukar ma'ana wato ta sallah tasbihi kina a aikace da kuma magana wallahu ta'ala alam domin sallah akwai aiki cikinta ruku'i da sujada akwai kuma magana cikinta kidan ka tsarkake Allah da aikinka kuma ka tsarkake Allah da bakinka wallahu ta'ala alam to wannan shine abin da malam ya kawo kuma akwai mas'ala ta cewa shin sunan Allah shine Allah ko ko Allah da sunan shi daban kaza kaza wanda nuri wanda zaka iske ana kawo su to ya ce sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa to amma walillahi al-asma'ul husna ce fad'uhu biha dan haka al-ismu da suna mas'ala ce da ga cikin ilmul kalam da falsafa da wani lokaci suna kawo ta cikin usulul fiqh wanda babu ne abin nan sunayen Allah fad'u biyar su ake kiran Allah kinan ba a cewa sunayen Allah su ne Allah ina fata an fahimta an gane ko yana da kyau dalibi ilimi ya tara in ka diba cikin tafsir na Ibn Jarir al-Tabari ka diba a wajen babi na bismillah inda ya fara magana a Fatiha za ganin ya kawo dan sun maganganu kuma da yawa daga cikin malamai ma za ka suna budewa da irin wannan bayani wajen bismillahir rahmanir rahim musamman a suratul Fatiha galibi za ka suna kawo wannan wallahu ta'ala alam to yan uwa mas'al da zamu tashi akan ta wato ta gaba sai mas'ala ta 179 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab domin yanzu ne aka kai ga ayar da shi ko malam ya kawo ta wadda take jerin ayoyi malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum fala uqsimu ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum da inda tauraru suke faduwa in an ce faduwa ba ana nufin su fado su fado kasa ba su bace kenan ba a ganin su wasu kuma suka ce mawaqi' jam'i na mawaqi' kenan wurin da abu ke faduwa nan mawaqi' an-nujum nan wasu fassara shi da wato alqur'ani ayoyin alqur'ani domin shi alqur'ani wato ya sauka ne daga lokaci zuwa lokaci munajjaman an gane ku domin annajmu wani lokaci yana nufin wato tauraro wani lokacin annajmu kuma yana nufin wato abinda an ka rarraba shi yanki yanki shi yasa ake kiran albai'u bil aqsat ko albai'u bin nujum bai'u bil aqsat sai san maka abu karin ka bayar da kuɗi kaɗan kaɗan haka biya ko kuma shine ake kira albai'u bin nujum kaga da dalibin ilimi in bai san wannan ba sai zai shi cikin matsala sannan an nujum wani lokacin ana nufin tauraro ba waɗancan na sama ba musamman a cikin soja za ku ga ana sama tauraro ana sama abin nan abin nan sannan an nujumun lokaci ana nufin waɗanda suke mu'amala da kallon taurari su fitar da ilimi wanda shi wani kafirci ne wanda musulunci bai yarda da shi ba ina fata an fahimce ni to wannan shi ne sai kai hattara kalimatu shi yasa wadansu suka ce nan Allah yana rantsuwa ne da sassa sassa na alqur'ani yadda alqur'ani ya sabka domin Allah ya ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila ganin sun ce ba a saukar da kafirai suka ce mai ba saukar da alkur'ani ba lokaci daya Allah ya ce daga cikin hikimomin don mu tabbatar da zuciyarka akan haka sannan kuma dama Allah ya faɗa bai saukar da shi lokaci guda ba wa qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila gaba dai akan wato lokaci ne aka saukar da shi kadan kadan to waɗannan nujumukin su ne ake nufi domin alkur'ani ya sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta duniya duf'atan wahida gaba daya sannan kuma jibril ya dauko shi tsawon shekara 23 yana kawo shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu daga cikin malamai kuma su da cewa a'a wanda za a saukar a cikin shekara daya shine ake saukarwa a sama ta duniya sannan a ci gaba da saukar da shi ga duniya shekara daya kenan sannan kuma a sake dauko wani kenan sai zamanto sauka 23 ya daga can lauhil mahfuz zuwa sama ta duniya sannan kuma a nan duniya ya ta sauka hasbal waqa'a wasu kuma suna ganin a'a kawai alqur'ani daga saman bakwai bai tsaya sama ta duniya ba akwai maganganu na malamai akwai tattaunawa kuma da malamai suka yi saboda kuma akwai asar daga ibnu abbas waɗanda malamai in ka diba cikin majalla ta shari'a ta kuwait in ban manta ba adadi na ko biyu ne in ban manta ba ko adadi na 95 dai tsankanin su akwai wani da ya bincike kan shi tanassulatul qur'an ya kawo afa kuma ya nuna mas'ala ce wadda ra'ayi bai iya shiga cikin ta kenan afar ke kuma sun inganta da ibnu abbas kenan ya tabbata cewa alqur'ani ya sabka daga sama ta duniya daga sama ta bakwai kenan ko daga lauhil mahfuz zuwa ga sama ta duniya tabbas to amma cewa ya sauka ne lokaci ɗaya ko ko na shekara shekara ake ɗauka nan ne akwai sabani to amma da abin da ya fitowa zahiri ana iya ɗauko shi gaba ɗaya a kawo shi sama ta duniya sannan a cigaba da saukar da shi ba tare da kowace shekara ba sai an saukar da abin nan almuhimmu dai duk yadda magana da muka ce shi dai alkur'ani bai sauka lokaci guda ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su ne ake kiran an-nujum wadansu malamai sun fassara mawaqi'un nujum nan da an-nujum na alkur'an ba an-nujum allati fi samai ba to wanda kuma da yawan daga cikin dalibai zaka iske wani lokaci su abin nan to ya Allah ya rance da alkur'ani maganar sa ce ai babu matsala an gane ko in kuma an ka ce Allah ya rantse da taurari to Allah yana da damar ya rantse da dukkan halittunsa an gane ko domin shi ba wani abu saman sa kuma shi yana da dama shi ne ke halattawa shi ne ke haramtawa abin da ya ga dama yake yi kuma in ya rantse da abu yana son ya mayar da hankalin mu zuwa ga hikimomin da ke cikin wannan abin tauraro suna da hikimomi daban-daban akwai abubuwa wanda da ayyukan da suke yi duka ayoyi sun yi bayanin wannan wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahr an gane ko sannan kuma cewa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin lil-kawakib da sauran da hikimomin da ke cikin su malam yace to in muka dibi wannan aya inda Allah ya ce qawluhu ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum yaqtadi annahu lam yuqsim bi hadha al-qasam sai nuna mana cewa kuma Allah bai rantsuwa bane tunda ya ce fala uqsimu wa qawluhu ta'ala kuma fadar Allah wa innahu laqasamun lalle rantsuwa ne law ta'lamun da kun sani azimin rantsuwa ce mai girma suratul waqi'a aya ta 76 yace yadullu ala khilafi zalika wannan kuma yana sabanin abin da yazo farko in ka kalli zahiri kamar ban yi rantsuwa bane kuma na yi rantsuwa kina ga kamar sun ci karo da juna yace to wal jawabu amsa min wajhaini ta fuska biyu al awwalu na farko anna la nafiya waɗansu malamai sun tafi cewa la nafiya ce mai korewa ce ya ta'allaku nafiyuha bi kalamil kuffar abinda ta kore yana da alaka da abinda kafirai ne suke cewa fa ma'anaha idan ma'anaha ita ma'anar wannan lamun idan kenan laysa al-amru kama yaz'umuhu al-kuffar ba yadda kafirai suke riyawa ba ko suke tunani nan za a ji cewa al-mukaththibuna lir-rasul suke ta manzo ba kamar yadda suke zaton al'amari haka yake ba sai Allah ce to uqsimu bima waqi'in nujum kenan wa alayhi fa qawluhu uqsimu ithbatun mu'tanaf kenan an kace ithbatun shine wato abu kenan da an kace uqsimu magana ce wanda yake tabbatarwa ce mu'tanaf wanda aka fara ta daga wato ista'nafa shay'ana kenan ya fara abu an gane ko ko a ce itanafahu mai tahqiqon littafi ma in ka duba a wannan taba'a da suke hannuna nan batu ya kawo shi ce al-mu'tanaf al-mubtada an gane ko abinda aka fara yuqalu ittanafahu ay akhadha awwalahu ya karbi farkon shi daga al-anfuna hanci kina ya rike kamar hancin sa kenan ku farkon sa wabtada'ahu ya fara shi wa qila wadan suka ce istaqbalahu ya fuskanci shi to ai da ma in ka fuskanci abu hancin kama ya fuskanci shi ai yace abinda ake nufi inna tabbas uqsimu kina ina rantsuwa awwalu kalamin jadidin kenan wato magana ce sabuwa uqsim waɗansu malamai sun tafi akan haka dawo athani na biyu anna lafzata la sila waɗansu malaman sun ka tafi cewa ita kalima ta la sila in an ce sila kamar abu ne wanda an kawo shi don karfafa ma'ana don wani lokacin ana kawo walla don karfafa ma'ana malam yace wa qad wa'adna mun yi alƙawali bi bayani zalika za mu yi bayanin wannan bi shawahidihi tare da wato dalilansa kenan su ne na shawahid tunda duk mai shaida kamar matsayin dalili na amma nan shaida ta ilimi ake nufi wato ayoyi ko hadisai da abin da ya kama da haka fil jam'i baina qawlihi ta'ala yadda za a hada fadar Allah subhanahu wa ta'ala la uqsimu bi hadha balad kamar nan kaga nan la uqsimu in zaka dauki zahiri ba na rantsuwa amma ina nufin ina rantsuwa da wannan gari kenan na Makka ma qawlihi ta'ala tare da cewa hadha balad al-amin ina rantsuwa wannan gari garin Makka amintacce ne kidan kaga kamar ya kori ya tabbatas ya ce to mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Ahmad Muhammad Badawi wanda yake da kursiyul Qur'an al-Karim wa ulumihi na Jami'atul Malik Saud an gane ko a namba ta uku in ka diba inda ya kawo abin nan sai ya kawo namba 3 kenan ko numero 3 sai ya ce wa adabi zalika malam yayi alkawari wannan fil mas'ala a cikin mas'ala ta 49 da mas'ala ta 75 wasu ya fil mas'ala kuma inda malam zai bayanin wannan mas'ala a mas'ala ta 227 min hadal kitab cikin wannan littafi can a cikin kinan wajen suratul auqsim can ne malam ya bayanin wannan to kuma abinda muke son mu ce ana ƙara lamun wani lokaci kuma lokacin ana ana shafe ta ko cikin alqur'ani dan akwai waɗanda ba san irin wannan uslubi na larabci ba ko ko sun sani suna son jayayya Allahu a'lam misali kaga shedan a cikin kissa sai Allah ce mamana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya a cikin suratul sad to kuma can cikin suratul araf sai ce mamana aka Allah tasjuda kaga ni shikenan cikin su wanne ne an kaga dole sai ka yarda dai cikin su ko dai zaman to guda an shafe mishi lamun ko guda an ƙara mishi kuma duk qur'ani ne ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ma mana aka Allah tasjuda cikin su wanne ne la in kace korewa ne to nan kamar Allah ya kore ne ko ya tabbatar kaga dole na sai ka dauke cewa nan lamun an ƙara ta ne litta akiti dan karfin ma'ana ya Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qatiruna ala shay'in min fadlillah dan ka ahlul kitabi su san cewa ba su da iko akan fadalan Allah shi yasa Allah ya saukar da Qur'ani dan ka su sani ai dan su sani da Allah ya saukar da wannan yubayyinu Allah lakum an tadillu karshen suratul nisa'i Allah yana bayyana muku ayoyin shi an tadillu dan dan ku bata haka ne yake in kace dan ka ku bata sai mu ce a ba haka yake a cikin alqur'ani ba dan ku bata ne Allah ya ce dole sai ka kaddara lamun in kace dan ka ku bata to ka kara ka kara lamun kenan Allah tadillu ko karahata an tadillu kamar da usuwa da mai suka ci domin Allah yana bayanin ayoyin shi don a shirya kazalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun to in mutum bai san wannan ba sai yi ta hayaniya wani lokaci ta faɗa waɗansu maganganu waɗanda ba a ilimi aka gina su ba yana da kyau a rinka gina matsala akan wato ilimi wannan shi abin da ke kira zuwa ga ɗaliban yan uwana yan uwa musulmi lokacin mu ya karatu anan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته